kamar yadda su da suka zo a baya son mai martaba ko kuma son annabinsa ya jawo mana manya-manyan shehunai kuna da sani maulana sheikh bahiru usman bauchi shi ma da kansa ya tattaki ya ce zan ga wannan masoyin annabin tun lokacin ba ma wannan kwalsan ba ya biyo hanyar ya zo ya ga masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka koyaushe idan mutum yana son annabi wallahi kullum darajar karuwa zai yi abin da yake nema gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar masa saboda ne saboda Allah ne ba shi makulli na bude ko ina Muhammadu Rasulullah da kuma kalilu samawati wal ardh saboda haka har yanzu kuma yi manyan malaman mu kamar yadda suke mana bayani akwai malam Musa Kalla wanda yi ma ya tattaki daga garin guru kullum idan za a yi maulidi nan sai ya karatu har yanzu akwai malam Ayyuba Shekaran Sani shi ma ya halici wajen wannan taro kai malaman fa da yawa saboda haka insha Allah ɗaya bayan ɗaya za ku saurari bayanansu da izinin Allah saboda haka saboda abin da ake fuskanta na sanyi na yanzu ba za mu cika muku taro da ainihin taliki da yawa ko wani abu ba zan mika abin maganar nan ga babban limamin mu na gari zai zai bude mana taro da addu'a gabanin mai karatun qur'ani ya mana da kawai sai mu shiga cikin program dinmu akramakallah wa liman bismillah
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغول والحاكم زهرة الناس التي بالحق والخالي إلى صراط المستقيم وعلى حتى قدر يوم قدام الدين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ملك السماوات والأرض ومن الذي يشفع عند الله بإذنه وهو من عيدهم وما قلبهم ولا يدون بشيء يعمل إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يملك ما فضل الذين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وربنا مغفرة والكلمة من كل كريم وسلامة من كل شر والفوز بالجنة ونجاة من النار اللهم إنا نسألك خير ما أتي وخير ما أفعل وخير ما ظهر وخير ما بطن وأسألك درجات رضا من الجنة سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
أكرمك الله
باب الله Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi haka makallahu ya karanto mana fatiya da salatul fati da ayatul kursi mutan wannan abin da ya mana a fatiyan ma babu abin da ya taitu saboda sabul masani ga salatin annabi ga kuma ayatul kursi wanda babu ayar da ta kai ayatul kursi girma a cikin qur'ani idan kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ka ayatul kursi idan kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya bukata ayatul kursi idan kana so kai ayyukan ka lafiya gama lafiya ayatul kursi saboda haka akramaka Allah wa bil iman Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi saboda haka idan ana karatun maulidi ko kana karatun muna karatun maulidi bayan an bude taro da addu'a ba abin da ake farawa sai karatun qur'ani mai girma saboda haka a kan haka lamar lamar da shi wani tawaga sannan ku da zuwa a kan haka lamar ba a kan haka lamar shi ga wani bayan ya fito da Allah ya saka da alkhairi babban bako wanda muke jira shi ma ya buɗe wajen taron Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allah ya sa a yi zikiri da karfi ko kuma almajiran ce Ibrahim ya suna zikiri a hankali. La ila illa Allah la ila illa Allah La ila illa Allah la ila illa Allah
لا إله إلا الله لا إله إلا الله alhamdulillah saboda haka mai mana karatun Qur'ani insha Allah na farko shine akwai Sheikh Ibrahim Niyas Limam Guru wanda muka yi tattaji tare da shi muka zo insha Allah zai karanto mana wasu daga cikin ayatul ayoyin Qur'ani tabarrukan akramaka Allah Sheikh Ibrahim Niyas bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشكيا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العليا الرحمن على العرش استويا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السريا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفيا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنيا وهالتيا كهديث موسيا إذ رأيا نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها في كاباتي نواجد على النار هوديا فلما أتياها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس تويا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحيا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكات وفيها لتجزي كل نفس بما تسيا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه وتربيا وما تلك بيمينك يا موسيا قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخريا قال القها يا موسيا فالقياها فإذا هي حية تسعيا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها لوليا واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية نكريا لنريك من آياتنا الكبريا اذهب إلى فرعون إنه طاغيا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشهد به أزري وأشركه به أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت أسؤلك يا موسى صدق الله العظيم
الحمد لله أكرمك الله يا كرم تومنا سورة طه babban sura a cikin ƙur'ani mai girma sura mai haske wanda ganin suran Allah subhanahu wa ta'ala yakan sawa wa'inda suka zama da mushrikai ma da sababin suran Allah subhanahu wa ta'ala yana mayar da su manya-manyan bayin Allah saboda kamar sai na Umar radiyallahu ta'ala an rubi wanda ya san kissarsa ya san menene sura subhana har yanzu wannan sura maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu
wani babban almajirin sai yana gaya mun yace da aka karanta wannan sura sai yace Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sirrin wannan sura a lahu ma fi samawati wa fil ardi wa ma bainahuma wa ma tasawwi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sirrin sura a cikin wannan aya Allah ya samu fahimta saboda haka yan uwa ba tare da har yanzu dogon bayani ba akwai ne karatunmu na karshe wato shi ne malam gwani sayin na na gidan limamin juma'a na nan gari kenan wanda shi ma zai karanta mana ko da ayoyi biyar ne kamar yadda man liman din ya faɗa saboda haka ma wani sayin na idan yana kusa ya zo ya karanta mana bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنكو السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الله يأمركم أن تؤتوا الأمانات إلى أهلها وإذا قمتم بين الناس أن تأكوا بالعدل إن الله لما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يدلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله رأينا المنافقين يسدون عنك سجودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يهلكون بالله إن أردنا إلا إنسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم جهد قولا فريدا وما أرسلنا من رسول إلا بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستكبروا الله واستكبروا وجلنا توابا رحيما صدق الله العظيم
alhamdulillah akwai malam ibrahim mai rauni da Allah in ya zo akwai kujeransa a ciki wakilin shakaribullah na kano malam ibrahim mai rauni wanda ya fita shi daga gidan kadiriya kano da Allah idan yana kusa ko an san inda yake da Allah shigo da shi Allah ya saka da alkhairi haka makallahu ya karanto mana ayoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake mayarwa manya-manyan musulkan maka su yi hankali halittar sammai da karsai ai shi ne babba kan halittar su ne manya kan halittar mutane wata wannan yana nuna musu shi hankali akwai bambanci tsakanin mai hankali da mara hankali mai gani da mara gani saboda haka wayan nan kamar da sai Allah subhanahu wa ta'ala ke bar musu a cikin faradi mai girma aya ta biyu malam sai karanta mana gaba ɗayan musulmai baki ɗaya Allah ya umarce mu mayar da amana zuwa wajen amana saboda haka idan mutum ya zamto ya ɗauki amanar wani a'a ya ɗauki wani abu na amana to ya mai da rike wannan amanan daidai kar ya yi kwanje a wani hadisi manzo alaihi salatu wasalam ba ma hadisi ne ma hadisai ya kira mafi amana da munafukai Allah ya kare mu saboda haka kada mu ci amana kowa mu su zama daidai kada mu yi wasa mu riƙe addini saboda Allah ne la ilaha illallah Allah ya taimaka mana saliki yau ba da yawa bane malaman akwai manyan manyan malamai abin sai a hankali har yanzu aya ta gaba Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana kamar da shi Allah mai karanto mana ya koyar da kai imani da Allah ku bi Allah da manzonsa ma'ana bin Allah da manzonsa a'a sau da kafa babu bange babu rage idan suka yi umarni abi idan suka yi hani a hannu a wanke zuciya a wanke zuciya Allah ya maka mana saboda haka a gaba yake wa ulul amri minkum ku ainihin bi
wa'inda suke jibantan al'amuranku wato manyanku ko sarakunanku ko malamanku yin biyayya a gari ba ne bane har a musulunci saboda haka su ma shugabannin namu Allah ta zamto masu adalci ne Allah ya kara musu kwarin gwiwa kan kalmar musulunci da irin wannan mu'jizan Allah ya saka alkhairi saboda haka yan uwa musulmi bayan wannan karatun Qur'ani da alamomi guda biyu suka yi za mu wuce karatun mu kai tsaye zuwa wajen السيد مالا أيوب سوف فرمتاني wanda ya ba da manya-manyan gudunmawoyi a kan zuwa wayannan manya-manyan baƙi namu guda biyu wato baƙin kano manta ba babban limaninmu na abuja wanda ya tattaki saboda ne saboda muhammadu rasulullah don wannan hanya da aka bi da gargada in ba dan annabin ba a yi sai a gidariya kawai kawai to amma idan aka ci abin saboda annabi ne to wallahi ba sa ganin komai wahalan wahala duhun duhu gargadan gargada komai ma za ku ce ko da annabi ne Allah ya taimaka har yanzu akwai malami na biyu wanda shi ma ya tattaki wanda muku bayani Sheikh Mansur ainihin makaranta Gusau Zamfara ce har yanzu ku zama Zamfara ba to ba ma daga Zamfara yake ba daga birnin Kebbi yake kuma shi ma ya yi tattaki ne saboda ne saboda Muhammadu Rasulullah. Wallahi mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka karbe su kamar su malam Lawan su malam Musa su malam Ayyuban gaba da Allah ya saka musu alkhairi. Saboda haka ba tare da bayanai da yawa ba zan yi kafin magana da malam Ayyuba shekaran sani ainihin zai fara yi mana bayani. Haka Allah bismillah. kuma karan kalla a sun samu ne tun da abin magana guda biyu ne sai ne da yi ka aima da wasu dinga zama a can zuwa mai yi kuma yi kai na kuma kalla bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداء العظيم من مرتبة سلك ماشنا masoyi masoyin ma'aiki mai hidima mai yi wa ma'aiki hidima babban bakonmu wanda ya jagoranci wannan tawaga da muka taho al'imam al-khafi al-doktor ibrahim bin ahmad bin sa'id makari babban bakonmu a sheik masu wanda aka fi saninsa da makaranta kusan sauran malamai da muke tare da su a wannan waje limamin wannan gari limamin fada da limamin masallacin juma'a alarammominmu da kalifofi da shehunan zawiyoyi da jami'an tsaro da dukkan waɗanda muke tare da su 'yan uwa almajirai dai ina mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an ce na yi jawabi amma jawabin na baki iya abin da zan iya faɗa a wannan lokaci shi ne mu sani cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda muka haɗu don shi ƙur'ani sukutun ɗin shi ya zo ko ya sauka domin ya bayyana sifofinsa domin ya yabe shi ne kamar yadda maulanmu sheik muhammad jibrila a cikin tawiyarsa yake cewa ala ya rasulallahi ya banji wasu تنزل القرآن الكريم بأمته yake cewa ya rasulallah ya wanda ƙur'ani mai girma dungurum ɗinsa gaba ɗayansa ya sauka domin yi bayanin sifofinsa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyada wannan ma'ana a cikin alkur'ani mai girma yake cewa kad anzalallahu ilaikum zikran sai ya ce rasulan yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinat ko mubayyinat a wata qira'a Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa zikiran ƙur'ani da ya saukar ba wani abu ba ne daban ƙur'ani rasulan ya tulo alaikum ɗin shi ne alƙur'ani haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa innahu la zikrun laka wa li qawlik wa sawfa tus'alun ƙur'ani ya zo ne da ambatonka da ambaton al'ummarka wannan wata ni'ima ce wacce take da girma za a tambaye ku akan wannan ni'ima hakanan Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da ya shafi ma'aiki alaihi salatu wa salam face Allah sai da ya keɓanta abin da yabo da kuma keɓancewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka harshensa yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka ganinsa yake cewa ma zagal basar wa ma faga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake fu'adinsa zuciyarsa yake cewa ma kazabal fu'adu ma ra'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka kirjinsa yake cewa alam nashrah laka sadrak Allah subhanahu wa ta'ala ya duba rayuwarsa bayan buruzinsa cikin wannan alami shekaru 65 Allah ya tsarkaka waɗannan shekaru guda 65 shekarun da suka kasantar da baya suka kasantar da yanzu kuma suka kasantar da gaba yace la'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka garinsa ya rantse da wannan gari yace la uqsimu bi hadha balad wa anta hillu bi hadha balad haka Allah subhanahu wa ta'ala yazo ya saukar da surori ɗaya bayan ɗaya kowace sura tana ɗauke da wani ɓangaren rayuwarsa ko wani abu muhimmi da ya shafi rayuwarsa ba kamar sauran surori da ake saukarwa ake bayani wasu annabawa da shashin wasu ayoyi cikin waɗannan surori ba alaihi salatu wassalam Allah subhanahu ta'ala ya saukar mana da falaki da nasi domin ilajin shi idan wani yayi rashin lafiya za a nemo magani ko itace ko a nemo likita shi da ya kamu da cuta na sihiri aka ɗauko surori guda biyu su fitum a lauhul mafuzu ba don komai ba don su zamanto ilajin shi maganin da zai sha ya warke sai aka saukar da falaki da nasi haka Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wata sura domin ya nuna makomar makiyinsa ko da wannan makiyin yana da alaka da shi na dangi ko na jini Allah subhanahu wata'ala ya saukar da tabbaci ya da abila hajjin wata ma azna anhu maluhu wa ma kasab har zuwa ƙarshen sura domin yayi tahdidin sauran makiyansa kusancin su ba zai kai kusancin shi wannan wanda aka yi nasi da shi aka yi nasi da matarsa cewa yan wuta bane domin a bayyana makomar makiyan ma'aiki alaihi salatu wassalam haka Allah subhanahu ta'ala ya saukar da sura domin ya nuna ajalinsa da sakamakon wannan ajali din idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba haka na Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da surar da take nuna cewa zuriyar ma'aiki alaihi salatu wassalam ila yawmil qiyama zuriya ce wacce ba za ta taɓa yankewa ba duk kuma zuriyar maƙiyansa su ne waɗanda zuriyarsu za ta yanke Allah yake inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura domin yayi bayani geografiya na yanayin lokacin da ya rayu idan aka baka labari cewa ma'aiki alayhi salatu wasalam ya rayu ne a makka to kai baka rayu tare da shi ba baka rayu a zamanin shi ba zaka zo zaka so ka san yaya wannan society ko kuma wannan yanayin wannan lokacin yaya yake sai Allah subhanahu wataala wannan ma bai bari ba sai ya saukar da ilahi quraish ilahihim rihlat ash-shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف هكذا الله سبحانه وتعالى يسوكر دا وتسورة دا تكينونا take nuna wani abu muhimmi da ya faru domin kar a mance da lokacin da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam saboda al'adan tarihi idan wani abu muhimmi ya faru a shekara sai a nasabta wannan shekara zuwa ga wannan abu muhimmi musamman gabanin a samu tarih ko na hijira ko na miladiya ana danganta tarihi ne da wasu ababe muhimmai da suka wakana to sai a ce shekarar da aka yi kwakwakudu ba ko kuma man gamu suna cewa kangale kore misali wata shekara ce da aka yunwa ake nasabta ake ake nasabta wannan shekara zuwa wannan yunwar ake cewa kangale kore to irin wannan to domin haka Allah subhanahu ta'ala sai yayi bayanin wata wafi'a wata hadisa da ta zo ta kasance a lokacin haifuwansa don kar amince da don kar amince da lokacin da aka haife shi ko shekarar da aka haife shi Allah ya saukar da alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al alam yaj'al kaydahu fi tadlil wa arsal alayhim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'qul la'alla idan da ba a saukar da suratul fil ba za mu mance da menene ya wakana a shekaran da aka haifi ma'aiki ko kuma wannan waƙiya ba za ta mantar da mu haihuwar ma'aiki a dai salatu wa salamu ba haka nan Allah subhanahu ta'ala ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya duk sura za ka zo ka samu Allah subhanahu ta'ala ya gina wannan surar farkon surar ko tsakiyar surar ko ƙarshen surar ko surar gaba ɗayanta a tarihin ma'aiki alaihi salatu wa salam kamar yadda ya yi a suratul duha a suratul duha Allah subhanahu ta'ala ya faɗi tarihin ma'aiki gaba ɗaya a dunkule da yace alam yajidka yatiman fa'awa ya dunkula tarihin ma'aiki yana yarunta haifuwansa da yace wa wajadaka dalan fahada ya dunkula tarihin ma'aiki bayan risala rayuwar da yayi a makka da yace kuma wa wajadaka a'ilan fa aghna ya dunkula tarihi ma'aiki rayuwar da yayi a Madina domin a Madina aka halanta jihadi a jihadin kuma aka samu ganima ya wadatu wa wajadaka a'ilan fa aghna sai aka dunkula tarihi ma'aiki alayhi salatu wassalam zuwa wannan kashi uku duka a wasu ayoyi guda uku haka na Allah subhanahu wa ta'ala yayi ta bayani hatta suratu yusuf da ake cewa ta sauka domin bayanin annabi yusuf alaihi salatu wasalam muhakikai suna cewa surar ta sauka ne domin ta yi bayanin mahaifi alaihi salatu wasalam domin farkon surar Allah subhanahu wata'ala yace nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi naqussu alayka kenan surar ma gabaki ɗaya an saukar da ita domin domin a bawa ma'aiki wani tarihi wani tarihi da zai samu tasliya ko zai ji daɗi da shi yanzu misalin kana so ka futa za ka so a zo a baka wani tarihi mai daɗi shi yasa ake fitowa daba ana hira domin a samu futun zuciya da wani wani bayani ko wani labari mai daɗi kuma ƙarshen surar Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa farkon surar ita ce ƙarshen surar haka nan ƙur'ani ga baki ɗaya muhakikai suke cewa in ka bi diddigi harafi bayan harafi kalima bayan wata kalima sura bayan wata sura za ka ga cewa bayani ne na ma'aiki alaihi salatu wassalam qur'ani yake dauke da shi wanda ba mu da lokacin da za mu yi filla filla da wannan mun yi dai ta'aliki ne akan kaulin shugaba maulanmu sayyidinmu a sheikh muhammad gibrima da yake cewa ala ya rasulullahi ya man tuwaffi tanazzala qur'anul karim bi rummati to zan iya takaitawa a nan tabarrukan domin mu bar filin ga manya-manyan bakinmu wanda kamar yadda muka samu umarni a wajen dokta sheikh sayyidi ibrahim bin ahmad bin sa'id al-makari cewa zai so a ce a fara gabatar da sayyidi mansur domin ya yi halka guda biyu a guru sannan kuma sayyidi mansur ya yi da wuri ya je ya futa saboda ya ɗauko gajiya to insha Allah umarninka ne za mu bi iznillahi subhanahu wa ta'ala haka kuma aka yi dace kuma hakan aka rubuta tun gabanin shi sai ya ji Sheikh Ibrahim din yayi bayani akai to domin haka zan takaita ina mika mutukar godiya ga wannan masarauta ina mika godiya ga shi mai martaba sarki da wannan kwazo da wannan himma wanda kwazonsa da himmarsa ne yasa na dinga jin bayan gayyatar waɗannan manya-manyan malamai guda biyu kusan shekara shi dokta ya kai shekara kusan fudu muna neman zuwansa wannan maulidi bai yiwu ba amma shek mansur bare ne a kaduna muka haɗu da shi na tuntuɓe shi na bayi labarin sarkinmu na mashina cewa wani sarki ne adali wani sarki ne mai kwazo wani sarki ne masoyin ma'aiki alaihi salatu wassalam ba mu da wani sarki a yobe wanda yake yin maulidi muna so ka sharrafa ka sharrafa shi da ziyararka da halartarka wannan wannan wannan wannan maulidi domin ka ka ka wayar da kan matasa su san ma'aiki alaihi salatu wassalam shi dai sayyidi ibrahim makari malami ne wanda an rigaya an san shi ana cewa wai al-mu'arraf la yu'arraf ismi ne mu'arrafi to da me zaka arrafa shi to haka yake an rigaya an san shi tun gabanin ya iso amma sayyidi mansur makaranta kusan mutanen mu na Borno arewacin yobin nan ba su san shi ba wanda kuma alal haƙiƙa yau ne ya kamata a ce an san shi din saboda masanin sifofin ma'aiki alaihi salatu wassalam da akhlaqinka da akhlaqinsa wanda idan yana ma bayani akan ma'aiki ka ce ga ma'aikin yana nan zaune a gabanka wallahi tallahi za ku ji kuma za ka ce ga ma'aikin yana nan a zaune kaman ka ɗauki fensil da biro ka yi duroyin nashi a irin kwatance da bayanin da yake ma sifofin ma'aiki dalla dalla filla filla na kawo wasu daga cikin masoya a maulidin da ya gabatar a maulidin sheikh mansur kaduna 2014 wanda da yawa daga cikin matasa suna da shi a wayoyinsu bidiyo suna kalla to yau ga shi sheikh mansur makaranta muna tare da shi a wannan farfajiya sannan kuma muna fata shi dokta da kuma sheikh mansur ba wannan zai kasance shi ne ƙarshen ziyarar su maulidin mashina ba ko maulidin sarkin mashina ba ko ba zai kasance wannan shine karshen ziyarar su yobe sir ba muna so ya zamo wannan an buɗe kofa ne yadda koyaushe muka bukace su muka neme su za su taho cikin wannan tawaga kuma muna tare da sayyadi a doktor usama wadda a cikin wannan tawaga kuma muna tare da sayyadi imam awwal a sudani kamar yadda muna tare da sayyadi huzaifi ja'far waɗannan duk manya-manyan malamai ne karkashin tawagar sayyadi ibrahim ahmad makari suka taho sannan kuma suna da musahamat da rubuce-rubuce da yawa da suka yi wa addinin musulunci allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi dukansu kuma mashirajinsu shine zawiyar maulan mu sheikh ibrahim sharif saleh mai littafin al-tafsir mai littafin al-mughir mai littafin al-kafi fi ilmi taskiya da wasu littattafai da yawa su aliskar wanda yake mafufi ne littattafai da yawa wanda sai a sheik abdul jami'a babban almajirin shi ne rike da zawiyarsa a maiduguri yake ce min akalla tsakanin mafufi da kuma matubu'i shehi yana da littattafai kusan 500 kanana da manya-manya da majalladai wanda kuma baya a intanet wani ya tura bayanin cewa a malaman da ake da su a duniya a yau ya zo na uku ne a rubuce-rubuce wannan kuma abin alfahari ne a gare mu wani ya rubuta ya bincike ya rubuta ya yada intanet cewa malaman da ake da su a yau a duniya sheikh ibrahim sharif saleh shine na uku a yawan rubuce-rubuce da kuma amfanin duniya gaba daya to saboda haka wannan abin alfahari ne a gare mu musamman ma idan muka duba shi Sheikh Sharif din kuma mashirabin sa shine mashirabin mu mashirabin sa shine maulan mu Sheikh Muhammad Gibrima wanda ya shafa dan karamomin sa da abubuwan sa da yawa wanda wannan mahalli ba mahalli ne na bayanin sa ba za mu takaita anan muna godiya a gare su muna godiya ga wannan masarauta wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
آمين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته